bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 27 ga watan ramadan hijira 1446 muna kuma 27 ga watan uku shekara ta 2025 allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na kofar arewa a garin gomel a karanta alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya hore muna karatu a cikin suratun namli sura ta 27 a jaren jiyar surorin alkur'ani mun karanta farkon sura har zuwa ƙarshen aya ta goma sha hudu gajeruwar ƙisa kenan da allah ya bada akan annabi musa da da'awashi ya za mu tashi akan aya ta goma sha biyar ita kuma ƙisar annabawa guda biyu داود دا سليمان عليهما السلام أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل ولقد آتينا داود وسليمان علما تبس من بيوى النبي داود عليه السلام وسليمان من كما بيوى النبي سليمان علما ilimi za mu ji me yasa Allah madaukakin sarki yace ilma da kuma abinda malamai suka faɗa akan ilimin da aka bashi wa qala dubiyun suka ce annabi dawud da annabi sulaimanu alaihi salam alhamdulillahi godiya ta tabbatar ma Allah allazi faddalana wanda ya fifita mu ala kasirin min ibadihi almu'minin akan da yawa cikin bayinsa masu imani mana ka tara masu imani na duniya to da yawan masu imanin Allah ya mana baiwa da bai musu ba Allah ya ba mu abin da bai ba su ba a dalilin wannan suka ce alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah madaukakin sarki annabi Dawud kamar da aka ambace shi a nan gurin yana daga cikin annabawan da kissar su bata maimaituwa sosai a cikin alqur'ani za mu ji ba tafiya maimaituwa ba annabi Musa shi ne shahararren da kusan motsi kaɗan to Allah da wato sarki zai ambace shi ko yayi ishara zuwa gare shi amma an bato to annabi dauna daga cikin annabawan da ambatansu kaɗan ne a cikin alkur'ani amma da inda alkur'ani ya fara ambatansa shine an ambace shi a matsayin gogaggen soja wanda baya gudu a fagen yaki lokacin da aka haɗu da jalut da talut ko lokacin da suka tsaya a fagen yaki suka yi addu'a rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء a wannan yakin Allah ya ce sai Allah ya ba su nasara suka rusa dindinar jaluta a nan shi annabi dawud alaihi salam aka ce yana saurayi Allah ya ba shi dama ya yi amfani da danko da shi ya kashe jalut ya Allah maɗaukacin sarki ya ce wa atahu Allahul mulka wal hikma daga bayan nan kuma Allah sai hore masa mulki irin na banu Isra'ila ya ba hikima irin na annabta wa allamahu mimma yasha'u kuma Allah ya ilmantar da shi abin da ya so ya ilmantar da annabi Dawud alaihi salam to a can ma za mu ji cewa wa allamahu mimma yasha nan ma Allah ce wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma ashe akwai gurare da yawa da Allah ya ambata cewa an bawa annabi Dawud ilimi da yawa a cikin alkur'ani banda wannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi littafi kamar yadda ba sauran annabawa littafi Allah da kansa yace wa ataina dauda zabura yace mun ba wa annabi daud littafin zabur wannan littafin na zabura an ce littafin wa'azi ne da tunatarwa da ibada za a karanta shi don ibada za a karanta shi don yin sallah amma hukunci da dokoki yana cikin attaura ta annabi Musa saboda littafin annabi Musa da shi yake hukunci amma wa'azi kuma to da littafin sa na zabura da shi yake jan hankali da shi yake wa'azi yasa za ga har in ka hade su a cikin asfarul anbiya ko littafan banu isra'ila in ka je a cikin asfarul anbiya littafan banu isra'ila to akwai littafin annabi dawud bangaren sam psalm ko wannan littafin annabi dawud ne alaihi salam kusan duk abin da ka gani a nan gurin to zabura ce ta annabi dawud alaihi salam don haka allah ya ba shi dawud abu zabura daga cikin baiwar da allah ya masa shine ya hure masa sauti sai da idan yana karatu allah ya hure saboda daɗin sautin shi saboda muryar shi da tsuntsaye da duwatsu da dabbobi duk suna taya shi tasbih ba wanda yake iya wucewa ko tsuntsu ne zai wuce in ya ji karatun annabi dawud sai ya nasu sai ya tsaya ya saurara Allah ya bashi wannan damar yake ya jibalu awbi ma'ahu wa tayra wa alanna lahu alhadid yace kai dutse awbi ma'ahu kai tasbihi tare da annabi Dawud alaihi salam wa tayra haka nan da tsuntsaye da haka duk girman dutse sai yayi layi idan annabi Dawud na karatu haka duk gaggawa tsuntsu sai ya tsaya ya saurara kuma sai ya taba annabi dawud karatu wannan horewa ce cikin abin da allah maɗaukakin sarki ya hore masa sannan aka hore masa ƙarfe alan na lahul hadid ƙarfe yana da laushi a hannunsa yadda mai saƙa ko mai ɗinki yake iya murza zare ya sarrafa shi ya saƙa shi to haka aka hore masa ƙarfe zai iya murza shi ya tanana shi ya siranta shi zai iya mai da ƙarfe kamar zare saboda haka yadda ake sakar zare a yi riga da shi ta ulu haka yake iya wa riga ya yi sakar ulu da ita saboda an tana na zare ko karfe ya dawo kamar zare shi ne farko wanda allah ya horewa karfe kuma yi ne ya fara sarrafa shi an ce kusan duk kayan yaƙi kusan annabi daud alaihi salam ya fara kirkira su za ka je filin yaƙi baka san wa zai sare ka ba to ka sa wata hula a kanka a ɗaure ta ta yadda ko da an kawo tsara baka gani ba tsaran ya kafa kanka sai dai ya kafa wannan hular ya fada a banza to annabi daud ya kawo wannan haka abin da za a sa a wuya ko da za a ce a yi yanka ko a yi harbi ba za a kafa ba annabi daud ne haka riga da za a sa a kirji ta kare mashi ko a baya ta kare mashi waɗannan duk annabi daud ne alaihi salam yana da cikin annabawan da Allah madaukakin sarki ya musu ilimi don haka akwai sarauta akwai annabta akwai tsira akwai murya sannan kuma mutum ne da bai da girman kai yana da saurin komawa zuwa ga ubangiji shi lokacin da Allah ya masa jarrabawa yana cikin masallaci mutane suka haura cikin masallacin suka kawo kara inna hadha afilahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida faqala akfilniha وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض أنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم yana gawa zangurin sai ce wa zanna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana yana gama ba da hukunci sai ya gane a jarrabawa ce Allah maɗaukacin sarki ya mashi a kawo mai tsara ba tare da ya binciki mai ƙaran ba ba tare da ya saurari abokin ƙaran ba ya yanke hukunci kuma har ya fara barin bahasi akan hukuncin da ya yanke sai ya gane a sai ya fita daga dokar da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora mashi da aka fastaghfara rabbahu annan take sai ya istighfari wa kharra raki'an ya faɗi yana mai ruku'u ga ubangijinsa wa ana ya nemi tuba kuma ba zai sake komawa zuwa ga wani abin da ya aikata ba malamai suka ce yana cikin mutane masu saurin barin zunubi da istighfari da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki a dalilin waɗannan ne Allah yake mai da mutane zuwa ga kisar annabi Dawud saboda abin da za a samu na darussa a cikin shi banda kuma cewa sarki ne kuma annabi ne sannan aka ce ya fi kowa yawan ibada a cikin annabawa da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ne masa shaida yace babu sallar da Allah yake so irin sallar Annabi Dawud ba azumin da Allah yake so irin azumin Annabi Dawud wannan shaida ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kuma mafi girman ibadar da muke tune azumi da sallah to yace mafi kyan azumi na Annabi Dawud mafi soyuwar sallah ta Annabi Dawud yace shi azumi ya sumu yawman wa yufturu yawman tunda Allah ya bashi damar ya fara azumi to kullum yau azumi gobe hutu yau azumi gobe hutu yau azumi gobe hutu har ya koma ga Allah yace kuma babu wanda zai azumin da yafi nasa kyau ba kuma wanda zai azumin da yafi nasa yawa saboda me yasumu yawman wa yafṭuru yawman yace kuma sallah babu sallar da Allah ke so irin sallar annabi Dawud saboda shi a shida yake raba dare in ya tashi kashi na ɗaya na biyu na uku yana bacci zai huta ya yi azumi ya sha ruwa ya gaji zai kwanta ya yi bacci ya huta gajiyar azumi ya huta gajiyar wuni irin na ɗan adam da aiki da kere-kere da karatu wannan kashi ɗaya bisa uku na dare ko kashi uku da cikin shida ɗin wannan kashi na ɗaya na biyu na uku idan ya yi wannan uku sai ya koma sai ya yi bacci sai ya tashi cikin dare kuma sai ya sallaci kashi hudu ya sallaci kashi biyar sai ya koma ya yi bacci hau sai ya tashi cikin kashi shida a cikin hudu biyar sai ya yi sallah kashi na shida sai ya koma ya yi bacci sannan kuma sai ya tashi sallah asuba ya ce to da wannan sai Allah ya zaɓi sallah ta annabi Dawud saboda ya lizimci wani samfarin ibada da har ya koma ga Allah haka ne yake ma Allah maɗaukakin sarki so wannan shine annabi Dawud alaihi salam kuma cikin ni'ima da Allah ya masa alfarma sai Allah ya bashi aihuwar annabi Sulaimanu alaihi salam sai Allah ya hada su gaba ɗaya zai bada kissar su a tare shi kuma annabi Sulaimanu shine wanda ya mulkin da ba wanda ya taba yi a duniya daga shi ba za a ƙara ba za mu tadda cikin ayoyin da za mu karanta wa hushura li Sulaimana junuduhu min al-jinni wal insi wa tayri fa hum yuzaun rindinarsa akwai mutane akwai aljanu akwai tsuntsaye haka fadarsa take haka tafiyarsa take haka ran gadinsa yake haka yakinsa yake kowane mutum ya san gurinsa kowane aljani ya san gurinsa kowane tsuntsu ya san gurinsa kuma saboda karfin mulki duk tsuntsun da baya nan in ya ɗaga kai ya gane baya nan duk mutumin da baya nan in ya kalla ya san baya nan duk aljanin da baya nan in ya kalla ya san baya nan shine annabi sulaimanu alaihi salam Allah madaukakin sarki ya kara masa girma da daraja kuma yana daga cikin mutanen da aka ce duk duniya su ne suka mallaki duniya gabacin da yammata duk mai mulkin duniya sai dai mulki wani bangare amma mutum hudu su suka mulki duniya biyu musulmi biyu arna a cikin musulmi akwai annabi sulaimanu alaihi salam tun daga farkon duniya gabacin ta da yammacin ta sai dai mulki ta wane ne na biyun kuma dalkarnaini magharibar shamsi matla'an shamsi baina saddaini ko ko ina sai da yaje ya zuba mulki kuma ya faɗi abin da Allah yake so a faɗa kuma ba wanda ya saka masa birki har ma wanda suka mugagari dan adam da duniya ya ajuju wa majuju sai da ya sa katanga ya ce daga yau ba ku ba fa mastaqa'u an yadhharuhu wa mastaqa'u lahu naqaba sai ce dan hada rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan wannan ne annabi sulaimanu alaihi salam to daga cikin baiwar da Allah ya wa annabi Suleiman wanda za mu sadda a cikin kissar da kuma kafaitar mulkinsa shine ko tsuntsu ya yi magana sai ya ji abin da tsuntsun yake faɗi a littattafan tafsiri da na duba kusan kowane tsuntsu da aka ce wai ga yadda annabi Suleiman alaihi salam ya fassara kukansa na ɗawisu na kaza na zakara na talatalo ko ne malaman tafsiri haka suka tattaro suka rubuta yana gaskiya kamar ba ne abin da Allah ke nufi ba idan zakara ya yi tara yana cewa ku tashi ku gode wa Allah ne to ya ka fuskanta yana nufi ku tashi ku gode Allah to me bambancin kar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ran da maka ashe abin da ake nufi duk kowane lokaci idan tsuntsu yayi magana to annabi Sulaiman na jin abin da yake faɗi hatta yunwa idan tsuntsu zai ce ina jin yunwa annabi Sulaiman ya fahimta in zai ce ina jin ihruwa ya fahimta in zai ce zan gudu yana jin sa in ya gudun ina jin sa sai ne ma'anar ullimna mamqita tayr wa utina min kulli shay'in inna hadha la huwa al-fadl al-azim wa la huwa al-fadl al-mubin wannan na da abin da aka hore annabi Sulaiman sai fa a kissa zamu tadda lokacin da ya fito ran gadi iz qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha yanzu hudu ba take wa mutananta take wa jawabi amma daga nisan kilomitoci iska ta ɗauko maganar ya ji muryar tururuwa ya fahimci abin da take nufi kuma ya murmushi yace Allah ka sa ni in babu in mu'arka godiya Allah ka hore min jin zancen tsuntsaye in fahimta in gane Allah ina maka godiya akan wannan ni'ima da Allah ya sa mutane suna jin zancen tsuntsaye da dabbobi da kwarukan gidansu da sun ji gulma Allah ya sa mu dace dan da ka hau dogin ka ka bashi wahala idan ya dawo to zaka ji ya ake yi a ciki in yana ma Allah ita zaka ji in yana yaban ka ma zaka ji in yana gode maka zaka ji in ka bashi ruwa akan kari ko an ka azabtar da shi ko an ka bai bulala in ka ga ya kalli ɗaya ya kalli ɗaya Allah da ba alfini mu koma ayar mai yace wala qad atayna dauda wa sulaymana ilma Allah ya tabbas mun bawa annabi Dawud wa sulaymana ilma da kuma dan sa annabi Sulaymanu ilma malamai suka ce da Allah ya ce ilman yanzu an sa masa tanwini ko ala annahu nakira sai aka ce at-tanwin lin-naw'i ay qa'ifatun min al-ilmi Allah ya bashi wani yanki na ilimi ba dukkan ilimi ya bashi ba amma akwai ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi ba kowa ya bashi ba wasu malaman kuma da suka ce da Allah ya sa ya ce masa wala qad atayna dauda wa sulaymana ilman alit ta'zim Allah yana girmama ilimin da ya basu ba karamin ilimi bane ba yanzu ko a dan mukaddimar da muka gabatar zamu ga annabi Dawud ya more a cikin ilimin da Allah ya bashi za mu ga annabi Sulaimanu ya more a cikin ilimin da Allah ya bashi saboda sun yi abin da ba wanda ya a duniya wasu malaman suka ce a da Allah ya ce wala qad atina dauda wa sulaimana ilma ay ilman kaseera an ba su ilimi mai tarin yawa qila al murad ilmu dini wal hukmi Allah ya ba su ilimi na addini yadda za a bauta wa Allah madaukakin sarki Allah ya ba su ilimi na hukunci wa qila ilmul qada'i was siyasa Allah ya hore musu ilimin alƙalanci da ilimin gudanarwa yanzu dabarun mulki duk wani shugaba da kaɗaga ya gagara a duniya to za a ga ɗaya ce cikin dabarun mulki aka bashi in ka saurari wanda suke analysis akan 48 laws of power to ƙarƙashin kowane law za a ga wani shugaba ne ko wani jagora da aka taɓa yi ya yi aflayin wannan lodin ya mallaki mutanensa ya zauna da su mulkinsa ya zauna ba a kwace mulkin ba har sai da ya mutu wannan da aka ajiye shi a matsayin wani law of power ana nufin kenan kai ma da za ka yi amfani da wannan lodin za ka iya sarrafa mutanen da kake tare da su shine da aka guda dukkan mulkin da aka yi a duniya an gudanar da shi ne karkashin wasu lo guda 48 a iya fahimtar shi sai malamai suka ce duka wannan ilimin 48 su ne ake kira ilmus siyasa to Allah ya ba wa annabi Sulaimanu alaihi salam ya ba annabi Dawud alaihi salam sai kuma ilimi na alƙalanci su ma alƙalai suna da nasu dabaru dan mutum ya iya siyasa ba lalle bane iya alƙalanci kuma dan mutum ya iya alƙalanci ba lalle bane iya siyasa sai aka ce to da annabi Dawud da annabi Sulaiman duka Allah ya ba su ilimin wannan guda biyu mun tadda cewa a cikin shaharar annabi sulaimanu tun yana karimi ya yi hukunci babansa ya yi hukunci ko kura ta cinye ɗan jariri mata guda biyu kowace ta rusa kuka ta ce nata ne ba a cinye ba rikici gaga gaga har wajen annabi sulaimanu alaihi salam aka yi hukunci annabi sulaimanu ya ce ke babba ɗauki kayan ki saboda ana faɗa da babba da yaro kaga babba yana rusa kuka yaro yana rusa kuka yaro yana ci ana wani babba yana ci ana wani kowa kuka yake suka ce waɗanda girmansa da wayansa ba zai ba kuka akan abin da ba gaskiya ba ne shi fa dama yaro an sashi da hari annabi da sai ke babbar ɗauki naki ya kiɗin suna fitowa annabi sulaimanu ya kalle su ya ce wai mai baba ya ce ai yayi hukunci me yayi hukunta ya ce an ce yaron na wannan babban ne babbar ta ce nawa ne kuma dama nawa ne ya ce ai ba haka ya kamata ba tunda dai an cinye yaro ɗaya kuma ko ce tana da goya za ku tafi gida ka ku kawo ka kawai in tsaga a biyu ke ki dauki rabi ya dauki rabi ko dai ku tahi duka kuna da yaro ko ku tahi duka ba ku da yaro sai karama sai fara sai tsalle ta ce nata ne fa kuma dama an bar mata kayanta shikenan yanzu ita uwa ce da a ce ɗanta baya duniya gara a ce yana hannun wata ya fi mata alkhairi yasa uwa ta yadda ta mutu ɗanta ya rayu ana haka sai ce to ke kawo ɗan biya wannan karama ɗanta ne yana daga cikin guraren da aka ce shi kuma an samu musayar ra'ayi ko bambancin ra'ayi tsakanin shi da mahaifin shi amma Allah madaukakin sarki yace kowanne ya bashi ilimi na suluki kowanne ilimi ya bashi da shugabanci wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin sai yace fa fahamna ha Sulaiman an samu bambanci yace Allah yace kowanne na ga hukuncinsa kuma kowanne abin tsari na hukuncin shi amma dai daidan na fahimtar da annabi Sulaimanu ne ban fahimtar da annabi Dawud ba a daidai wannan matsalar da ta taso da haka walabai suka ce to ilimin da Allah ke magana ilimin siyasa da alƙalanci fa fahamna ha Sulaiman wasu malaman kuma suka ce Allah ya kasantar da annabi Dawud ne sanin tasbihi na tsuntsaye shi kuma annabi Sulaiman abin da tsuntsayen suke faɗi shi annabi Sulaiman in tsuntsuna tasbihi ba lalle bane san me yake faɗi a tasbihin amma in yayi magana ta yau da kullun ya fahimta shi kuma annabi Dawud in tsuntsu yayi tasbihi to ya san kalmomi da ma'anar abin da yake faɗi a tasbihin sa amma zancen sa ne yau da kullun ba shine abin da yake nufi yasa Allah ce wala qad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillah suka ce dukkanin su godiya ta tabbatar ma Allah madaukakin sarki alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wanda ya fifita mu akan da yawa cikin bayansu suka ce abi man lam yu'ta ilman aw mithla ilmana da yawa wanda Allah bai ba su ilimi ba muna da daraja kenan akan su wanda Allah bai ba su irin ilimin mu ba muna da fifiko akan sai suka ce to godiya ta tabbatar ma Allah a dalilin wannan wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin na'am wa wa'ida sulaiman daud wa qala الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل
نعم الله مدوكاكين sarki yace wa warisa Sulaimanu Dawud Allah ya ce shi Sulaimanu alaihi salam sai ya gaji annabi Dawud me ya gada a wajen annabi Dawud malamai suka ce al-ilmu wan nubuwa aw al-kutub ya gaji ilimi kamar da ya faɗa a can ko wala kada atana dauda wa sulaimana ilma kenan ya gaji ilimi ya gaji annabta annabi sulaimanu annabi ne shi ma annabi ne ko kuma ya gaji littattafai yadda annabi dauda ya gaji a taurayi hukunci da ita to annabi sulaimanu shi ma ya gaji a taura zai hukunci da ita yadda aka ba annabi dauda zabura to annabi sulaimanu zai yi amfani shi ma da zabura a wajen nasa yin wa'azi din da haka ya gaji annabta ya gaji ilimi ya gaji littattafai wannan abin da Allah ya keɓe shi safanin sauran 'ya'yan annabi Dawud alaihissalam banda annabi Dawud kenan ai banda annabi Sulaiman annabi Dawud kenan da sauran 'ya'ya ko bai da sauran 'ya'ya malamai suka ce yana da 'ya'ya ɗai ɗai ɗai ɗai guda goma sha tara shine abin da tarihi ya tabbata ko sha tara ko sha bakwai shakkun a gurina ne ko dai yana da 'ya'ya goma sha tara ko yana da 'ya'ya goma sha bakwai amma a wannan 'ya'yan goma sha tara annabi sulaimanu kaɗai aka ambata saboda shi gadan da allah ya yadda na annabta shi ne ilimi in ka gaji ilimi ka gaji annabta in ka gaji littafi ka gaji annabta dukiya kwa da gida wannan ba a gada ma annabawa haka manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu annabawa baki ɗayanmu ba a gadan dukiyarmu da arzikinmu abinda muke bari ilimi ne wanda ya ɗau ilimi ya ɗauki kaso mai tsoka da aka shi ma'anan sai Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud alaihi salam wa qala annabi Sulaimanu yace ya ayyuhan nas lokacin da yake wa mutane hudu ba da jawabi kenan ya ko mutane kullimna man tiqa fa'id Allah ya fahimtar da mu abinda tsuntsaye ke faɗi duk abinda dabba ta faɗi yace mun sani kullum na mantika tsayi wa utina min kulli shay me yake nufi da mantiqa tsari yace ai fahimna min aswati tsairi alma'ani allati fi nufusiha daga duk wani kunka da tsuntsu yayi muna gane menene a cikin zuciyarta muna fahimta kuma muna taimaka mata akan wannan fahimtar tata wa utina min kulli shay yace ku jama'a duk fa abin da Allah ke bayarwa a duniya Allah ya bamu shine utina min kulli shay wannan yana nufin akwai zurfin kana'a a wajen annabi Sulaimanu alaihissalam mai kana'a ne idan ya kalli kansa zai ga duk arzikin da Allah yake badawa Allah ya bashi wanda zai iya ware ban ni kaza ban samu kaza ba ba ni kaza ban samu kaza ba an tsere mun a kaza na rako mutane a kaza wannan mutum bai da godiyar Allah amma idan kana da sutura zaka ci zaka sha kana da kuɗi kana da lafiya kana da mata kana da ƴaƴa kana da aminai kana da abokai to me kake nema to annabi sulaiman sai duwa ya kace to ai duk arzikin da ake a duniya an maka yace wa utana min kulli shay'in ai ba abin da Allah yake barawa a duniya Allah bai ba mu wanda kuma da zaka zauna ka ke diddiga sai ka ga wata kila akwai dubban abubuwa da Allah yake badawa bai bada ba amma idan kai mai godiya ne sai Allah ya sa maka natsuwa da gamsuwa ya ga ai duk arzikin duniya tana da akwai in dai baka taba ji a ranka ba duk abin da Allah yake badawa ya baka to ka tuhumi sana'arka in dai kake ji a ranka rakiya ka yi abinda Allah yake badawa bai baka ba to ka tuhumi sana'arka in ku kana da kana'a akwai ran da za ka yi gari da to ni ne nake nema a duniya menene ba amun ba za ka ga kana ta kirga ni'imomi kuma wallahi ba za ka iya kirge ta ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to kai ma a karan kanka wallahi ba za ka kirge ba in ko ba za ka kirge ba hutina min kulli shay'in sai sai inna hadha la huwal fadlul mubin lalle kan wannan falala ce mabayyaniya falala ce mai girma daga Allah madaukakin sarki ya ba mu abin da bai ba wa sauran mutane ba na'am وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يدعون
na'am Allah ya ce wa hushira li Sulaiman kalmar hushira ne tattarawa yawmul mahshar wa hushira wa hushira an-nas ko wa idha al-wuhushu hushirat kalmar hushira ne a tattaro sai Allah ya ce to wa hushira li Sulaiman mun tattarawa annabi Sulaiman mun tattaro masa junuduhu rindinarsa fadawansa da sojojinsa ya ce Allah ya ce na tattara masa ne min aljinni daga aljanu wal insi da mutane wa tsairi da tsuntsaye fa hum yuzauna kuma ana karkata su ana tsara su ana ajiye su kowa a inda ya dace da shi annabi Sulaimanu kafin ya fito akwai komandojin da aikin su kawai su tsara mutane akwai wanda aikin su tsara aljanu akwai wanda aikin su tsara tsuntsaye idan tafiya za a yi idan aka shirya convoy to kowane mutum akwai inda zai zauna kowane aljani akwai inda zai zauna ko inda zai tsaya idan tafiyar bai tsawo ce to kowane tsuntsu za a kawo shi akwai inda zai tsaya kuma fukafukan su za su haɗu kuma tafiyar an ce wani baya gaba ya bar wani a baya shine amfanin kalmar fahum yuzauna yadda ka san yan wasa ana karkasa su lamba tara lamba goma akwai daga tsakiya wanda zai raba wasan ya tura hagu ko ya tura dama za ka je sa in ka ji commentators na larabawa za ka ji ana cewa yi wasbi ulkurra ko yana rarraba kwallon ya tura ta nan ya tura ta nan to su ma haka abdojojin annabi sulaimana fa hum yuzauna su ma ana rarraba su akwai wanda za a tura nan akwai wanda za a tura nan wanda suka yi gaba in sun yi gaggawa za a taka musu birki ne na baya sun zo sun tada su to saboda akwai tsari akwai tafiya ɗaya in ya goce sai an gane amma da ba tsari idan ɗaya salale ba za a gane ba yanzu idan ka je makarantar da take da tsari idan akwai ɗalibi ɗari a aji ɗaya in baya nan an sani saboda kowa da kujerarsa da lambar kujerarsa da gurin zamansa in yana nan yana nan in baya nan babu kowa a kan kujera za ka malami yana zuwa zai tambaya wane ne wancan baya gurin yadda ka san zaman majalisar dattawa ko baka zama hai a kujerar da aka baka in aka tahe ka to amma dumo shi ina rikicin Natasha da Afabio ko na duk kujerar da mutum ya zauna to bashi akai in ana so a ma dumo shi ko a ƙara ma matsayi ko a matso da kai gaba ko a matso da kai baya da haka in aka haska kujerar ka in kana nan kana nan in baka nan baka wannan kujerar to asalin wannan a wajen Annabi Dawud ko Annabi Sulaiman ana aka samu ta yasa ran da ake tafiya kawai daga kai ya ga rana ta hudu ta wani guri shi kuma ya san rumfarsa babu inda hudar rana za ta shigo inda ya leƙa ya ga hudar rana kawai ya ga ai gurbin huda huda ne kuma huda huda faɗan ƙaramin tsuntsu ne ko ba na biya kai girman kurkiya na bai kai ba ko so kaga inda babu tsari a ce kurciya ba ta cikin rundunar da aka ce da mutane da aljanu da tsuntsaye a gane kai ka san sha Allah tsarin ya kai tsari kawai suka ya gani ya ce ina huda huda maliya la aral huda huda am kana min al ghaibina me yasa ban ga huda huda ba ko ya gudu ne sai alkawari law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin wannan yana ga da girman ikon sa to Allah ya ce mun tattaro masa rindinarsa akwai aljanu akwai mutane akwai tsuntsaye malaman tafsiri sun faɗi a ina mutane suke a ran aljanu suke zama a ina tsuntsaye suke faɗa babban dai a saƙon shine Allah ya tattara masa dukkanin waɗannan mutane na'am حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل
na'am Allah ya ce haka tsarin rindina da fadar annabi Sulaiman alaihi salam aka tafi kuma duk ran da aka zo fadanci akwai mutane akwai aljanu akwai tsuntsaye kuma haka ake ba kuma kowa ya san tsayuwarsa yadda ake tsaye da tsuntsaye a sama in suna fira ko in suna tafiya idan annabi Sulaiman ya zo in ya tsaya a gurin da take ranar aka tsaye da tsuntsaye suka baza fuka-fukansu in awa hudu za su haka za su tsaya sun yi inuwa shi ba a daga mai bazara yanzu da ake daga sarakunan mu bazara mulkin su ne bai kai irin na annabi Sulaiman alaihi salam ba inda ya kai na annabi Sulaiman he dai su a daga musu me tsuntsaye su zo su yi musu wannan bazara din ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga jimare ke masa tasa bazara din kowa da irin nasa mulki din to a irin wannan ridin tafiyar da ake wata rana tururuwa sai ta jiyo rugugin tafiya sai ta gane wannan rugugin tafiyar ba karamar runduna ba ce kuma idan mutanenta suna waje za a samu casualties da yawa za a samu barna za a samu kararrayawa za a samu mutuwa shine Allah ya ce hatta idza ataw ala wadin namli suna tafiya cikin wannan karfin rundunar nasu sai suka je wani bigire na tururuwa ko wani kwazazzabo na tururuwa wadin namli Allah ya kira gidan tururuwa ne da wadi abinda balarabe kuma ke kira wadi shine gurin da yake da zurfi da kwari a cikin kasa to ita ma tururuwa inda zaka kalli gidanta zaka tadda akwai zurfi akwai kwari akwai loko bature idan ya fuskanci gidan tururuwa ta yi zamanin ta ta tashi to yakan ɗauka a structural design na gidan ya yake akan narka dalma ko aluminium wani lokacin sai a zo a farara ta a bakin gidan sai an ga da kasan mai walda ko mai tukunya ta sai an ga wannan ta yi tsini waje to an san ciki ya gama cika kenan in aka ɗauko aka tankare ƙasar aka wanki sai ga akwai bajinta da tsari a yadda aka yi gida ɗin kuma da zai nuna maka kowace akwai ɗakin idan tururuwa dubu ɗari ce a gidan to kowace da ɗakin ta ciki kuma duka wani tururuwar dubu ɗari akwai sansu su duka don abincinsu a nan yake sannan akwai kicin ɗinsu akwai compartment na sarauniya da sojoji masu gadinta kowanne da irin aikin da aka ba shi da lokacin da ya taho wajen ita wannan ita ma gidan na tururuwa ita ma masarautar ta ce a tau alawadin namli kalat namlatun sai wata tururuwa ba ɗaya ta faɗa alamun tafsiri tana biye biye da aka an ce tururuwar gurguwa ce ta kalafin kafa ta guda ɗaya da babu ni abin da ya zama a zuciya na to in ya tabbata gurguwa ce kafar ta ɗaya babu to a heke nan da basira take ba da wannan karatun kenan wata in an taɓa take ta ne an gutsire kafar ta to ba ta so ya maimaita a gurin mutanen ta da yadda zafin wuta take ba kamar wanda ya ɗane ta ba in ka kalli wuta ka san tana da zafi amma wanda ya ɗane ta shi zai gaya mata ga zafin ta saboda akwai wani tuluru inda gaske ne gurguwa ce to da ilimi take ba wa mutanen ta bayani qalat namlatu ya ayyuhan naml ya kutu ruruwa sai ta sa alif da lamu da haka tana nufin duk tururuwa da take karkashin mulkin ta a yadda ake cewa suna da sarauniya a suna da sarauniya in kuma suna da masu shela ne to mai shela ce an ba ta umarni ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum ku shiga gidajen kowace ta koma gidanta a yake nan da bature yake ɗaukowa ya gane kowace da gidan aje kowace da gidan nata yanzu Allah da kansa yake faɗin udkhulu masakinakum kowace ta koma wurin zamanta la yahtimannakum sulaimanu kada sulaimanu ya murkushe ku ya murkushe ku wa junuduhu da rindinarsa wa hushara sulaimana junuduhu ko to dai ta ruwa ta tabbatar yana don rindinar sai ta ce layan haƙi mannakun sulaimanu wa junudu wa hum la ya shi'uruna alhali ba su san da ku ba wanda yake tafiya a cikin dubban aljanu da dubban mutane a gaba da baya hagu da dama saman sa tsuntsaye a zai iya kasan sai gane akwai tururuwa sai ta yi ta ba annabi sulaimanu hanzari ta ce la ya haƙi mannakun sulaimanu wa junuduhu wa hum la ya shi'urun malamai suka ce a wannan ayar akwai bala'in balaga a ciki wanda ya fitar min da su yana da kyauta a karatun mata muna sa kyauta ko a karatun maza ba ma sawa to ga ɗaya yau wanda ya fitar da balaga guda bakwai a ciki na? kace duk abin da yake so ko yadi ko shadda ya zaɓi wanda yake so ko yadi ko shadda na malam bashari duk da tsoron suna ga kaɗa ga walaikun musala akwai lafazin tururuwa da ta ce mai eh na'am akwai annida'u ai na karɓa hannun kan da maka nace akwai annida'u na'am a ai daidai gurin zaka ga ma ayar cewa duk da cewa kudu kudu ya kudu ne ba na magana ya ayi a ya yi a qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum mun wuce nan gurin ba mun karba mun karbo ne da'i yasa ni da nazo fassarawa nace ko dai shugaba ko mai shela yanzu idan sarki zai jawabi ba falalle bane bai fito ce ku talakawa na ko wani lokacin a wuce ka za a sa ko amma sakon nawa yi ne martaba ne akwai ba da uzuri masha Allah ka sami biyu akwai nida'i akwai ba da uzuri na'am duk da aka kayi kokari da ka ci rabi da ka ci rabin kyauta malamai suka ce akwai balaga a ciki ta fuskoki kamar haka wanda ya faɗo na maganar wahabatul suhaili a cikin alwasit nasa ya ce fihi nida'un a cikin ayar akwai kira ya ayyuhan namlu akwai tambihun akwai faɗakarwa wata kalbi suna fagalle su wannan tana ɗauko hatsi wannan tana ɗauko dawa wannan tana gudu wannan tana kaza ya wannan harfin nida'in ai ana kawo ne da tambihi ko to ta faɗakar da su ku saurara ga sako aka ce to ta kira su kuma ta faɗakar da su wa amrun bidukhul akwai umarnin a shiga gida kai ka ce shugabanci yasa ban karba ba amma dai akwai umarnin kowace ta koma gidanta don haka akwai umarni a cikin ayar wa bayanul malja'i wal ma'aman kuma a cikin ayar ta karantar a ina ne mafaka a ina ne gurin tsira da haka duk wanda ya ji rikici duk wanda ya ji hargitsi daga guraren da ake tsira akwai gidaje man da khala baitahu fa huwa amin ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce kowa ya koma gidansa to ya tsira sai ta maduruwa sai ta ce udkhulu masakinakum wata hazir akwai jan kunne la ya haɗi mannakun sulaimanu wata sis akwai keɓewa yadda muka karanta a babin sallama idan ka je fada da sarki ba ka ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka zauna to yana ta sarki haka muka karanta al'adabin mufarar ko ka fara wa sarki ta daban sai ya ji to a matsayinsa na babban an biya ki assalamu alaika ya amirul mu'minin assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu ya da tasa daban tasa daban so ita ma ta ware annabi sulaimana la ya haqimannakum sulaimanu tasa daban sai ta ce wa junuduhu da rindinarsa yasa aka ce akwai tafsis sannan kuma ta'amim bayan ta ware annabi sulaiman ta bashi girman sa daban sai kuma ta sake hada shi a cikin rindina wal i'tizar al hasan da kuma bada hanzali ko da sun taka ku ba garaje ba ne da san rai a'a sun taka ku ne akan rahin sani malaku zai karo ta ko wa hum la yashuruna akwai ba da uzuri a cikin to wannan haka wahabatu zahali ya ware wannan yace shine abin da za a samu a cikin jawabin tururuwa to wannan yake nufi kenan duk wanda zai yi jawabi ka tabbatar menene a cikin jawabin idan tururuwa za ta ba da jawabi a fidda balaga a fidda sako a fidda uzuri a fidda umarni a fidda mafaka a fidda kaza ya kamata kai ma zawajin kai zaman to yana dauke da irin waɗannan ma'ana din fa tabassama dhahikan min qawliha ko فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
na'am annabi Sulaiman yana jin wannan furici na tururuwa sai ya ce fatabassama dhahikan sai murmushi yana mai dariya da murmushi yayi amma murmushi da ta kai kamar dariya yake kyakkyatawa Allah sai ya rawaito min qauliha saboda fadin wannan tururuwa din ashe kenan da Allah ya ce ulimna mamsika tsairi mun san abin da tsuntsaye ke faɗi ba iyakukan tsuntsaye bane kenan yanzu ai ba kullum bane tururuwa take cewa udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun sau ɗaya ne ta faɗi wannan amma sai ji wannan sakon nata yana ji sai ce fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi awzi'ni yace ubangiji ka tursa sai ubangiji ka bani dama alhimni Allah ka tusa min Allah ka hore mun an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in zamanto mai godiyar ni'imar da kai ta a kaina in Allah ya ma ni'ima to sai ya hore ma kake iya gane ni'ima ce ko gode ma wallahi wani zai ci mai daɗi ya sha mai daɗi ya wanke hannun sa kai wannan halin na kasa ta wannan tunubiya ya ci fa ya koshi ya wanke hannu amma kuma yana korafi to a hayan Allah ma ni'ima sai ya so ka gode wa ni'ima yace qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya Allah ka bani dama in gode ni'imar da ni kamu kuma ni'imar da kawa iyayena ai ba karamin alheri bane ka tashi a duniya ka ganka kai da mahaifinka musulmi mahaifiyarka musulma ku yi musulunci ku bar musulunci kuma ku bar 'ya'yanku akan musulunci wannan ba karamin alheri bane ba baban shi annabi shi annabi babansa mai ilimi shi mai ilimi babansa sarki shi sarki kaga kenan yana da buƙatar yin godiyar ni'imomi da yawa ashe idan babanka ya sarki kai kai sarki godiyar da zaka wa Allah ba iri ɗaya ba ce amma wanda shi kadai yayi sarki babansa bai sarki ba to ko zai gode ba ba kai da kamar babanka ya sarki ba kakan kai sarki idan za a ma kirari a ce dan sarki jikan sarki ka ji daɗi ashe kana da bukatar kawa Allah godiyan cewa kai dan sarki ne jikan sarki yasa ce ta ubangiji ka bani dama in gode ma ni'imarka da kuma ni'imar da kawa mahaifina wani amala salihan ubangiji ka bani damar yin ayyuka na kwarai tarbahu da za ka yadda da su wa adkhilni ubangiji ka shiga da ni da rahmatika da jin kanka fi ibadika salihina cikin bayinka na gargari wannan ɗabi'a ce ta annabawa kusan kowane annabi kafin ya bar duniya sai ya gaya wa Allah ina da buƙatar komawa zuwa gare ka yanzu annabi daud anan fa ya ci ya sha ya koshi an magana ya ji kuma da kansa yace Allah ina roƙonka idan kuma na gama da rayuwar duniya Allah in zan tafi lahira ka hada ni da mutane na kwarai Allah ka kai ni in ga annabi Musa in ga annabi Harun in ga annabi Dawud in ga annabi kaza in ga annabi kaza Allah ka sa da makwabtaka da su mu ma Allah muna roƙonka duk mutane na gargari na garin mu Allah ka hada mu da su duk mutane na gargaru cikin musulmi Allah ka hada mu da su duk mutane na gargaru cikin annabawa da salihai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka mun alfarmar haduwa da su abin da muka faɗa daidai tun daga farkon Ramadan zuwa yau Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da alkhairi ka mana jagoranci zan mai abin magana zuwa ga 'yan kwamiti ban san tsare-tsaren da suke da akwai duk da mun ja lokaci da yawa
Thank you.